الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتن رانا الخميس بقوي قوة شعبان hijira 1446 wanda ya muwafaka da shida ga watan biyu shekara 2025 za mu ci gaba da karatu na fiƙihu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya a darasinmu na goma sha ɗaya muna nan cikin shafi na goma sha takwas za mu tashi a farkonsa don ba manta ba muna nan cikin bayani akan farillan alwala eh muna nan cikin bayani akan farillan alwala ko muna nan cikin farilla ta hudu eh za mu tashi wa manta wadda mala ya ce duk wanda ya yi alwala ya kammala sun maƙallama a zafirahu bayan ya gama alwala ya kammala sai ya yanke kumbarsa ya yanke kumbarsa a kaifarsa kenan to ya hukunci alwalarsa shine malamai suka yi saɓani to shi yasa mala ya kawo wannan magana au halaka ra'asahu ko ya aske gashin kansa bayan shi ma ya yi alwala ya kammala sai je ya aski to shi ma mai hukunci alwalarsa to sai mala ya ce fa'innahu la yu'idu gasla mawdi'i taqalimi wala mashar ra'asi to duba da an yi saɓani saboda shi wancan da ya cire kumbarsa inda kumbar ba ta yi tsayi ta yi tsayi sosai ta rufe mahalli na al'ada ba a aka yi fade wadda yake tsayin ta bai tsawo sosai ba ta yadda har ta rufe wani mahalli wanda bai kamata ta rufe ba to ita ake magana anan to da ya alwallah sai ya cire a kaifan to shine wasu malamai suka ce sai ya sake wanke mahallut ta kalimi wannan bagire da ya cire kumbasa sai ya sake wanke shi wasu sun faɗi wannan amma dai ƙauli ne mai rauni sosai an fahimci wannan ko? zance mafi ƙarfi shine wanda ya kawo cewa fa'innahu la yu'idu gasla maudu'it ta kalimi ba sai ya sake wanke mahallin yanke wannan kumbar ba wannan shine kauli na biyu kuma shine ingantacce shine rajihi wannan amma malamai suka ce irin masu barin akaifa su ta yi tsawo sosai hatta rufe mahallin al'ada inda ga al'ada akaifa ba ta kaiwa can ta rufe shi to wannan in sun yanke kumbasu wajibi ne sai sun yanke wannan sai sun sake wanke wannan wurin su dole ne su wanke saboda mi su suka yi sakaci suka bar kumbar ta ci gaba da tsawo ta ci gaba da tsawo ta ci gaba da tsawo har ta rufe wani nama na yatsa wanda bai kamata ta rufe shi ba to sai mali ya ce wala masar ra'asi haka shi wanda ya aski gashin kansa to shi ma haka hukuncin yake duk da an samu wasu malamai da suka ce sai ya je ya sake shafan kansa wancan shafan da ya kami ya yi aski suka ce bai yi ba yanzu da ya yi aski to sai ya sake shafan kai an bai ji wannan ko? yawa to su ma kaulin su yana da rauni eh zance mafi inganci duka ba ba sai an sake shafa ba shi ma waqtulifa an samu sabani hawa yau iza halaka lihiyatahu idan ya aske gashin geminsa ba'adal wudu'i bayan ya yi alwala ana nufin gashin geme wanda yake yana da yawa tunda mun karanta a baya cewa komi tsayin geme to sai ya yi sai ya wanke shi in ya zo wankin fuska saboda gashin geme yana cikin fuska to bayan ya yi alwallai ya kammala ya yi komai sai je ya aski gemi an gane bisa kuskure eh nan ba hukuncin cire ƙwamba ko aski ko gashin kai ko aski gashin gemi yake ma bayani ba an gane ba hukuncin su yake maka bayani ba don kar wani ya zata cewa to kenan ana iya aski gemi a ba haka bane ana nufin wai ko da ya yi haka ko bisa kuskure ko kuma bisa gangancin saba ma umarnin shari'a ita kumba an so maka yanke kumbar in ta fito a kaifa shi gashi wasu shi sun yi saɓani wasu ce makaruhi ne mutum ya yi aski wasu kuma su ce a ba makaruhi ba ne wasu ce inda za ka yi saisayi kaɗan rage gashin kanta wannan babu komai amma mutum ya yi solsoli kai na walƙiya to an ce siffa ce ta alkhawarij khawarijawa suke yin wannan 'yan bida to gudun kada a yi kama da su shi yasa sai wasu malamai suka ce makaruhi ne mutum ya yi talkwabo suka ce makaruhi ne an gano wannan? to amma ana magana ne can wancan lokaci da ake samun su alkhawarij inda wannan sifa yanzu khawarijan wannan zamani ba sa talkwabo tunda wasu su ma za ka ga larabawa ne da gashinsu a kai to saboda haka sai ya zamo kenan wannan karhancin da waɗancan malamai suka yi babu take kina yanzu kana iya yin talkwabonka in ka ga dama in kuma ka ga dama kana iya barin gashin kanka almuhimmi ka dinga gyara shi karka bar shi ya dudunkule da sauransu to amma shi gemi haramun ne ya aske shi to amma in har ya aske shi to shi ne mala ya ce an samu saɓani a kai faƙila wasu malamai sun ce yi idu gasila maudu'iha sai ya sake wanke wato haɓarsa wadda ya aske magemi a wani ƙaule ke na wakila layo aidu wani zancen kuma an ce ba zai koma ba to wannan saɓani yana da ƙarfi shi yasa malam ya kawo amma wancan cire ƙumba da kuma aski gashin kai da yake saɓanin bai da ƙarfi shi yasa sai malam ya nuna kamar ma ƙauli ɗaya ne to shi ma na gemin zance mafi inganci ba sai ka sake wanke haɓar ba amma aski gemin da kai inda ba wai shari'a ce ta baka uzuri ka aske din ba saboda wata lalura to wannan kayi zunubi za a baka zunubi saboda manzo Allah ya ce a cika gemu kuma daga cikin sifofin annabawan Allah suna da gemi duk annabawan da Allah ya aiko da manzanni babu annabin da yake shagiri shagiri shine mara gemi mai kama da mata kenan a gari to kawa ga namiji in ya kai lokacin yin geme a ganshi da geme wannan ado ne shi yasa na na aisha in za ta yi rantsuwa ma har takan ce tana rantsuwa da wanda ya kawa ta maza da geme to sai malamai suka ce a kenan gemu kawa ne da namiji eh sai dai in kuma halitta ka haka Allah ya halice ka a matsayin shagiri to shi kenan wannan na kasu ne kaga ita wannan sunna kai baka da ita eh kaga wancan ya tsere ma kenan to wannan shine sai mal ya ce alkhamisatu farilla ta biyar gaslur rijilaini wanke kafafu ma'alka a bayani tare da idan sawu eh wajibi ne a wanke su a wanke kafa kuma wannan kolallan su ma a wanke su wahuma to abinda ake kira da alka'abai ne su ne al'azamani wasu ƙasusuwa guda biyu annati'ani waɗanda suke sun fito sun taso a gefen ƙafafu shi ne ce fi tsarafis saƙai ne suna na a gefen ƙwabro guda biyu to su ake kira da alka'abai ne to sun ba wajibi ne a wanke su shi yasa ya ce ma'a wani dai ba musahabbi ne an so takhlilu asabi ihma tsatsefe yatsun kafa eh musahabbi ne to me yasa aka ce musahabbi ne saboda malamai suka ce su ba kamar na hannu suke ba za a ga hukuncin na hannaye daban su kuma nasu hukunci daban na hannaye wajibi ne amma na kafafu musahabi ne yatsu saboda za ka ga su sun fi sarkowa da juna to saboda zamansu sun sarke da juna saɓanin na hannu da kana iya ware su haka fishe sai malamai sai suka ba su hukuncin kamar ma yatsa ɗaya sai ka ce in ka zo wankin kafa to ba wai dole ne ma sai ka tsatsefe yatsun ba amma in kayi kuma kayi musu habbi amma don baka yi ba a cewa alwallaka kuma bata cika ba saɓanin na tafin hannu shi wannan wajibi ne saboda su tsatsefe hannun bai da wahala a ciki babu mashakka amma na kafa akwai mashakka sosai to kuma ka'idar shari'a duk sanda abu ya zamo akwai wahala to shari'a takan sassauta shi sai ta ba shi hukunci mai sauki as-sadisatu farilla ta shida addalku akwai cuɗanyawa to me ake nufi da addalku wa huwa imrarul yadi ala al-udwi ma'a al-ma'i wala yushtaratu muqaranatuhu lis-sabbi bale ce farilla na bakwai addalku cuɗanyawa to me tarifin addalku shine mala ya kawo ma wa huwa shine imrarul yadi shudar da tafin hannu eh ba bayan hannu ba tafin hannu daga wannan sai malamai suka ce kenan dole tafin zaka yi amfani da shi cikin hannu kenan alal udwi akan gaba ma'al ma'i tare da zuba ruwa to wanda shi ake kira addalku eh kana zuba ruwa kana gogawa kana yawo da hannunka kamar zanen kamar zanen har asar ɗin da yake ga wannan gaba ɗin ya gushi to shi ake kira da addalku to wannan wajibi ne ta fatar an gane dole ne sannan da suka ce a wahuwa imrarul yadi suka ce to ko abin da yake wakilta hannu eh misali kamar kyalle hankicin kana yin amfani da shi in kana so ba za ka sa hannu ba sai ka jiƙa shi da ruwa ko ka zuba ruwan ga kafa sai kana goga kana goga da hankicin wani kyalle haka mai tsafta na fatar an gane eh ko kuma ka wakilta wani eh kana zuba mai ruwa yana murza ma kafafun in kana na lalura ko kuma kana son hutu duk wannan ya halatta alwallar ta yi da ba ta ragari ba laifi ba ne akwai waɗanda za ka ga haka suke wasu ke musu wannan abu sannan suka ce kuma a wannan ba za ka sa bayan hannu ba an gane? ka ce sai dai ka yi amfani da cikin hannu sannan a yi saɓani kan wanda ya yi amfani da ɗaya ƙafa a kan ɗayar sai ya dinga murzar ƙafarsa ga ɗayan ƙafar yana zuba ruwa har ya wanke ƙafar sannan ya dawo ga ɗayan ita ma ya murza ta da ɗayan ƙafar to wasu sun ce alwallati ba ta yi ba wasu kuma sun ce ta yi tunda almuradu shine dai a wanke a murza kuma a game mahallin farilla sun ce dalilin addalku su malikawa da masu ra'ayi irin nasu suka ce faɗin Allah ta'ala fagsilu wujuhakum sai Allah ya umarni ya ce ku wanke fuskokinku an gani sannan biyo da adafi da hannaye da kaza da kaza da kaza da kaza har ya kawo ga kafafu to tunda an ce fagasilu to algasulu a larabci kuma shine imraru liyadi alal udwi ma'al ma'i hatta ya zulal afaru wannan shi ake kira da algasulu a larabci eh an gane a dinga shudar da hannu ana zuba ruwa har asar ɗin ga wannan da ke ga wannan gaba ɗin ya gushi to shi ake kira da algasul to shi yasa su malaka sai suka ce farilla ne amma dai akwai sabani sun ce ba dole ba ne in ka zo kawai kana iya zuba ruwa ga kafar taka ka tabbatar da ka jike kafar shi kenan suka ce a ka ta yi ba sai ka sa hannu ka murza ba akwai masu wannan fahimta ko da ka ga wani yayi to kila dan wannan mazhaba ne karkai mai inkari ka ce bai da alwala da sauransu fahimta ce to wasu malamai amma dai fahimta tana da rauni ba ta da karfi ba laifi ka yi mai nasiha ka ce to gaskiya wannan fahimta duk da an samu masu ita dalilin su bai da karfi sosai yawwa saboda Allah cewa ya a wanke a wanke kuma algasul a luga kuma ga ma'anar da larabawa suka bashi sannan na biyu ba a taɓa ruwaituwa daga annabi sallallahu sallama ya yi saɓanin dalko ba ba a taɓa ruwaituwa ba to kaga wannan yana nuna cewa wannan shi ya fi ƙarfi a dalko ɗin wajibi ne amma ɗaya a zuba ruwa to wannan saboda ka shi yasa su a fahimta su in za ka yi wankan janaba kawai da ka tuɓe ka zo ga gulbi ka yi nuta ka taso shi kenan ka gama ba sai ka gurza ba to zuwa fahimta su kenan sannan malamai suka ce kafafun nan in suna da datti dauda mai yawa to wajibi ne sai ka gusar da dattin nan in ya zan daudan nan tana hana ma ruwa su kai ga fata fata kafaka sai ka samu dutse ko sabulu ka kawar da wannan dattin ko wannan lakaɗin amma in ƙura ɗaita ko dauɗa haka wadda ba za ta hana in an zuba ruwa ko an cuɗanya ruwan ya kai ga fata ba wannan ba komai amma irin waɗanda misali a ƙauye ko ma'aikata wanda za ka ga ƙafafunsu sun yi datti sosai su wannan sai malamai sun ce sai sun abin nan sai dai in suna da talauci na ruwa wannan sai a yi musu uzuri in suna rayuwa ne irin wuraren da babu ruwa da sauransu to su ma yana da kyau a fahimta a kula da wannan don a ƙauye za ka ga wani zai je ya yi kwaɓin laka kuma bai wanke lakar lokacin sallah ya sai ka ga ya arwalla kuma in yi arwalla sai ka ga kafarsa da laka to kaga laka musamman in ta bushe irin mai ɗaurin nan ko an zuba ruwa ba za su kai ga fata ba wani lokaci to irin wannan duka sai an musu nasiha cewa sai an kawar da wannan lakar da sauransu ko kuma masu wani aiki na wani abu kamar fenti da makamantansu kila fenti ya bata mai kafa ko hannu ko fuska to kaga in an zuba ruwa ko da an murza ruwan ba zai ketare fentin ya kai ga fata jikinka ba to sai ka sa wani abu ka kawar da wannan fentin duk sai an kula da waɗanga abubuwa Allah ya samu dace wala yi shitaratu mala ya ce ba a sharɗanta ba mu ƙara na tuhu sai an yi mu ƙara na cuɗan yawon nan lissabbi tare da zuba ruwa ma'ana wai ba dole ba ne lokacin da kake zuba ruwa lokacin kake cuɗan yawa ba dole ba ne kana iya sai ka zuba ruwan sai ka aje buta sai ka sa hannu ka cuɗanya ba dole ne kana cuɗanya kana zuba ruwa ba da an samu malaman da suka ce a yi haka ɗin to amma ba sharaɗi ba ne asabi'atu na bakwai almuwalatu sai abin da ake kira da almuwalatu to me almuwalatu a wurin fuqaha'u in ana magana alwala ko wanka da ire-irensu to shine malaye mata arifi ya ce wa huwa shine an ya fa'ala alwudu a kullahu shine musulmi yayi alwala gaba ɗayansa fi faurin wahidin a cikin gaggawa ɗaya fi faurin wahidin ma'ana a lokaci ɗaya ai fi wakatin wahidin faurin ana ana nufin alwakatu ba ka zo arwalla kuma ka raba mata lokaci ba eh ka wanke fuska ka ba da minti goma sannan ka wanke hannu ka sake ba da minti ashirin sannan ka shafi kai ka sake ba da rabin awa sannan ka wanke kafa an gane? to ba haka ake nufi ana nufin ka yi ta a sa'a ɗaya da ka fara karka tsaya sai ka kammala shi ake kira da almuwalatu wani wurin kaji sun ce alfauru shi lafazin almuwalatu shine almutaba'atu an gane? yawwa bibiya an gane? yawwa ka yi kaza da gare shi sai mai bi mai sai mai bi mai sai mai bi mai sai mai bi bila ta akhiri wannan shi ake kira da almuwalatu kuma shi ake kira da alfauru eh an fahimci wannan to shine malam yace min gairi tafriqin ba tare da rarrabewa ba mutafahishin mai muni eh shi min gairi tafriqin mutafahishin dinnan sharhi ne na shi almuwalatu din ko kuma a kai an ya fa'alal wudu a kullahu fi faurin wahidin yana nufin suka ce a tafariku almutafahish shine ya zan idan ka wanke gaba kamin ka shiga mai bi mata to wadda ka wanke din hatta bushe an gani ta hanyar ba da tazara tsakaninsu eh kila ka wanke fuska sai an ka kira ka ta waya sai ka aje alwallah ka kama waya ko da ka gama sai ka ci gaba da wanke hannu alhali kuma fuska ka ta bushe to wannan an samu at-tafriqul mutafahish an gani saboda ka sai ka sake wanke fuskan nan sannan sai ka ci gaba ba ai ba uzuri ba amma suka ce idan ya zamo a tafariƙul yasiru ne wannan babu wani abu in rarrabewa 'yan sakanni ne ta yadda gabar bata bushe ba to wannan ba komai ba a cewa sai ka sake wanke gaba ɗin kamar an kira ka misali kawai sai ka tsaya sai ka yi rejectin misali ko ka tsaya ka kashe waya sannan ka ci gaba wannan babu komai ko kuma wayar taka ta faɗi misali cikin ruwa sai ka ɗan tsaya ka goge mata ruwa haka kada ta samu matsala sannan ka sake dawowa wannan babu wani abu in dai lokacin bai yi tsayi ba ina fatar an gane amma rangwame eh ma'azzikiri amma fa ana magana ne tare da tunawa eh kenan idan mutum mantawa ya yi to ba hau ana magana mutum ya yi da gangan ba an gane? yawwa shi rarrabe wadda aka ce kada ya zamo ya zamo fahish ya zamo kila mantawa ya yi da sauransu kila ya fara alwallah sai ya shagalta da wani abu can sai tuna alwallah yake to yanzu in ya dawo sai ya duba gabar ta bushe in ta bushe sai ya sake wanke ta in kuma bata bushe ba sai ya ci gaba amma ya rarrabe da gangan da son ransa to wannan ba daidai ba ne to shi ne ma'azikiri tare da tunawa wal kudurati kuma ya zan wato yana da iko yana da iko ya yi arwallat lokaci kai tsaye misali nan zai iya yi wakila ya fara arwalla ya ji ya ɗebo ruwa ne ga rijiya sai ya fara arwalla yana cikin yin arwalla sai ruwan sun ka juye ga ƙasa ko babu wasu kusa gare dole yana sake yana bukata ya sake komawa ga famfo ko rijiya ya yi mai eh wannan babu komai in ya je ɗebo ɗorawa zai yi in gaɓa ba ta bushe ba in kuma ta bushe ya fara ta kanta wannan shi ne tunan za mu kwana insha Allahu idan mun dawo sai mu tashi wasu na nuhu ko? fasamaniyatu za a shiga sunonin alwala wannan an kammala farillan alwala da ya kawo guda bakwai inda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa musu albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah
yanzu za a yi an kira mutum ta waya zai doki waya yana a wala yana magana ko kuma yana a wala yana hira da mutanen gida haka ko na hukunci ne
a ai dama alwala ba sallah ba ce Eh, da za a ce ba a yi magana Eh, sallah ita adda wannan hukunci saboda haka babu wanda ya hana ma ka yi magana inda ba haramtacciyar magana ba ce don kawai kana alwallah Eh, abubuwan da dai za su kawo ma alwallah illa to su ake magana a kansu Eh, alwallah ba sallah ba ce sallah ita adda wannan hukunci Eh, saboda shi ma saboda ita ma din a haka aka tsara ta Eh, to amma za mu ga ita alwala duka abubuwan da aka ce mutum ya yi na zikiri kaga abubuwa biyu ne basmala kamin ka fara sai abin da za ka karanta bayan ka kammala saɓanin ita sallah tun daga farkon ta ko'ina ambaton Allah ne eh babu wata gaba ko da ta sakan biyu ce da shari'a ta baka dama wai a matsayin karkai komai babu a cikin sallah eh tun daga takbiratul ihram har zuwa sallama kowane wuri zaka ga akwai abin da shari'a ta ce kai amma kaga sabanin alwala eh in ka zo wankin fuska ba a ce ga wani zikiri da zaka yi ba haka wankin hannu haka shafan kai haka wankin kafa an ne ce kamin ka fara kai basmala in ka kammala kaga duk wannan ana magana ne bayan alwalat ba cikinta ba ta shi yasa ita ba sallah ba ce shi kenan ba a tambaya? wa alaikum salam ya halatta mamu ya rungu hannu gadi ma wanda ka sani na'am?
ko ya halatta mamu eh a hannu eh gadi ma wanda ka sani
eh ai shine asali ai eh al'asulu da mamu da lima ai kowa ya kama hannunsa ya ɗora saman kirji tunda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to dan bai yi ba kai mamu ba za ka ce ba za ka yi ba tunda shi shi ya bar wata sunna wadda yake ta tabbata eh kuma yi din ba wani abu ne wanda zai kawo wata mukhalafa idan ba abin da abba asu ka saba maliman saba wadda za ta nuna kamar ba tare da shi hake ba kila yana ruku'u kai kana cikin sujuda kila ya yi ruku'u kai kana tsaye kila ya sallame kai kana can kana addu'o'i irin wannan amma yana tsaye kai ma kana tsaye ka riƙe hannu shi bai riƙe hannu ba to kaga babu wata mukhalafa Eh, kuma shi ya bar wani abu wanda an so ya zo da shi ka gane shi ne bai zo da shi ba Eh, illa ba za a ce sallar sabata ba saboda ba rukuni ba ne ba ya bar wani abu ba ne min arkani salati da za a ce ai bai da sallah Ah, shi tun da bai yi ba to ba za a ba shi ladar wannan sunna ba kai kai da kai za a baka za a baka ladarka eh shi ne alaikum salam wa rahmatullah eh eh eh eh mm. kamar da ya wanke fuska sai sake dawowa sai uzurin da ya zo ya sa ya sake wanke fuskan eh, ko da ya wanke kuma kafin ya wanke fuska ko da ya riba fuskar ta bushe sannan hannun ma da ya fara a zaune shi ma ya bushe eh a shi wanda a gabanin hannun bai- ba a koma kansa eh inda an ka tsaya inda an ka tsaya daga gabar da wannan tafarikin ya fara to daga kanta zai fara maimaitawa eh, amma abin da ya gabatu gabaninta na to shi ya riga ya wuce tunda an samu wata gaba wata farilla wadda ta shiga tsakaninsu eh to ra'ayi wa alaikum assalam mm mm mm mm Eh, in ya sake sa cikin hannu wurin da ya sa bayan hannu babu kuma eh in bai sa ba kuma sai ya sake saboda wancan da ya bai ba cikin hannu aka sa ba za a sa ba hannu ba in ma hannun na da lalura malamai sun ka ce sai ka wakilta wani eh sai ya yi maka niyaba ya wanke ma fuskarka da hannunka da kafafunka ya ya halatta ya halatta ana sa wani Eh, ko kuma ka nemi kyalle Eh, amma ba a sa ban hannu ko kafa wannan ba a amfani da su to idan ya wan- ya wanke wani bangare da ban hannu sai ya tuna to sai ya gyara Eh, wannan shine wajibi sai ya dawo ya gyara Eh, musamman inda ya wurin farilla ne kamar fuska zira'in hannu shafan kai wankin kafafu to wannan duk sadda ya tuna sai ya dawo ya gyara Mm, ya gyara kuma shi kenan alaikum assalam wa rahmatullah mutum na yake da lalura ke ana iya mishi a wanda
ko ba ka da lalura lahiyar kalau za ka isa wani ya yi. eh ya halatta haka wasu malamai suka auna babu komai eh shi ne niyaba Mm. da shi da wanka da alwala duka malamai suka ce wanka mutum zai isa matarsa ta yi masa a madadinsa wankan janaba kuma ya yi to haka ita ma alwallat za ka iya wakilta wani ɗanka ko mai ma hidima ko almajirinka ko abokinka Eh, babu komai eh wa alaikum assalam wa rahmatullah ta samu tsalla karatun da ya gabata kayan da a kan jinsata da istara mm, sai ka ce hadisi a wajen malikiya mm, ya tabbata sai dai fassarar da suka yi mishi mm.
sai fassarar muke so don ƙarin bayani a kai ai za mu ma zo wurin ta masha Allah eh insha Allah don ya kawo shi kuma ya yi bayani na eh lalle za mu zo wurin lalle su sun karbi hadisin na su malikawan na asali na da na farkon kenan ba waɗanga 'yan baya ba muna malikiya na to su sun karbi hadisa amma kuma sai suka ba shi wani abun na daban Eh, su suka ce to hadisin a fahimta su kaza ne ko kaza yake nuni ko za a ɗauke shi akan kaza eh, lalle yana cikin hadisan da misalan da zai kawo yanzu tun da ya gama na alkur'ani to zai shiga na hadisai eh insha Allah za mu zo kansa eh, Allah ya samu dace da kuma bayanan da ya kamata a yi sai mu duba mu auna abin da suka faɗa a sikeli karɓaɓɓe ne ko ba karɓaɓɓe ba ne to duk za mu yi wannan bayani to shi kenan to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh